الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallacin mai albarka na masallacin babu makka Allah ya gafarta masa a wannan shine darasin mu na 51 a cikin kitabu sala a wannan littafi mai albarka na sunan abi dawud yau muna goma sha ɗaya ga watan rabi'ul awwal da rabi'ul sani hijira daga makka zuwa madina 1447 da bakwai wanda ya daidai da shekara miladiya 2025 ina farin ciki da sake komowa a wannan karatu mai albarka a wuri na daban ba inda aka saba ba da farko muna miƙa safifiyar godiya ga kwamitin wannan masallacin da suka karbi a bukatar mu ta ci gaba da karatun wannan littafin mai albarka a wannan masallacin mai albarka wanda mun zaɓi wannan wurin ne sakamakon wasu hikimomi wanda insha Allahu za ku san su a nan gaba muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu da abin da za mu faɗa ya zamanto daidai ya sanya kuma komowa a wannan majalisin ko a wannan masallacin ya kasance alkhairi a gare mu gaba ɗaya ya dawamar da wannan alkhairin kuma har zuwa ƙarshen rayuwarmu kamar yadda muka saba duk karatu in za mu fara kahin mu fara muna farawa da taken karatu muna kuma a ɗabi'a muna ɗauko ɗaya daga cikin magungunan malumai sai mu buɗe karatu da su kuma mafi yawanci muhi buɗewa da abiyat ma'ana waƙe da malumai suke yi taken karatunmu na yau shine wani baiti ne da ake shingina ma zuwa ga al'imamu ali radiyallahu anhu yana cewa an nafsu tabki ala duniya wa qad alimat أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا الذي كان قبل الموت بانيها فإن بناها بخير طاب مسكنها وإن بناها بشر خاب بانيها yake cewa mutum yana kuka game da duniya yana ƙoƙarin ya tattara duniya alhali kuma ya san da cewa abin da yi masa alkhairi game da duniya shine nisantarta ya ce mutum baya da wani gida da zai zama a lahira in ba gidan da ya gina ma kansa ba in ya gina gidan da alkhairi to zai ji daɗin zamansa in kuma ya gina sa da sharri to abin da ya gina shi zai iskowa na buɗe wannan karatu da wannan baitin ne don in mika ta'aziyya ta zuwa ga iyalan mai wannan masallacin da aka fi sani da babu makka da Allah ya masa rasuwa a kwanaki ko satutuka da suka gabata ina musu ta'aziyya muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya gafarta ma ma'aifinmu ya sa kunci ya hutawa abin da ya sa na buɗe da wannan baitin shine kun ga shi ma'aifin namu kamin ya rasu ya gina ma kansa abin da zai amfane sa a ina a lahira a yau mun yi sallan magariba duk sallar da muka yi gaba daya yana da kamasho na lada da zai isko sa wannan shine kenan ashe kenan wa'azi ne a gare mu kamar yadda ma'aifinmu ya bar wani abu wanda zai zamanto masa guzuri a lahira wanda ko bayan ya mutu ana rubuta masa lada to kowannenmu ya tuna shi yana da niyyar yin haka ko kuma ya yi haka tambaya ce da kowa ya kamata ya ba kansa amsa muna fatan allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon shifka alkhairi don mu ga alkhairi a gobe kiyama idan ba a manta ba za mu tashi a babun idha salla khamsan babi mai bayani idan mutum ya sallaci salloli guda biyar ma'ana maimakon raka'a hudu sai raka'a biyar idan bu kuma ba muna a cikin babubuka masu bayani akan mantuwa a cikin sallah sahawu a cikin sallah wanda al'amari na mantuwa a cikin sallah shine al'amari mafi wahala a al'amari na sallah to yau za mu tashi babi mai bayani idan mutum maimakon raka'a hudu sai raka'a biyar me yake akan sa ya kamata yayi mala yace haddathana hafs ibn umara wa muslim ibn ibrahima al-ma'na qala hafs ma'ana hafs yace haddathana shu'batu عن الحكم عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا manzon Allah ya sallaci sallar azahar raka'a biyar kinan maimakon raka'a nawa raka'a hudu faqila lahu bayan an sallame sallah sai aka ce masa azida fi salati an ƙara ne a cikin sallah qala wa ma dhaka sai manzon Allah ya ce me kuke nuhi da haka qala sallaita khamsan sai ya ce masa ai ka sallaci raka'a biyar maimakon hudu fasaja da sajadataini sai manzon Allah ya yi sujada guda biyu ba'da ma sallama bayan ya sallame sallah wastaqbala alqiblata sai kuma a bakin nan ne hadisi ya tsaya ko na'am na shiga wani wuri kenan mu karanta hadisi na biyu sai mu fara da bayani domin hadisan rawayoyi ne guda biyu حدثنا عثمان أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن القمة قال قال عبد الله عبد الله يتي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم فلا أدري زاد أم نقص من ظن الله يا صلى شي إبراهيم أو أن رواية يتي توني دي بن سنبا قاري ني كورجي يتي falamma sallama lokacin da manzon Allah ya sallame qila lahu sai aka ce masa ya rasulullah ya ma'aikin Allah a hadatha fi salati shay'un shin wani sabon abu ya abku game da sallah ne qala yace wa ma zaka me abun nan da kuke nuhi qalu suka ce sallaita kaza wa kaza ai kaza da kaza kai sallah fasana rijlahu sai manzon Allah ya lankwashe kawahuwansa wastaqbala alqiblata ya fuskanci alqibla fasajada bihim sajadataini sai ya sallatar musu da sujada guda biyu sun masallama sannan ya sallame falamman fatala lokacin da manzon Allah ya sallame aqbala alaina biwajhihi sallallahu alaihi wasallam sai ya fuskanto muna da fuskarsa faqala sai yace innahu law hadatha fi salati shay'un lallai da a ce wani abu ya faru a cikin sallah da a ce an canza sallah ne an ba'atukum bihi da na ba ku labarin shi kahin ma ayi sallar walakin innama ana basharun sai dai ni mutum ne an sa kamatan sauna ina mantawa kamar yadda kuke mantawa fa'ida nasitu fa zakiruni to idan na manta ku tunatar da ni wa qala sai yace idza shakka ahadukum fi salatihi idan ɗayan ku yayi shakka a cikin sallarsa falyataharra sawaba to yayi kokarin neman daidai falyutimma alaihi sai ya cika akan abin da ya ga shine daidai thumma liyusallim sannan ya sallame thumma liyasjud sajdatayn sannan ya sallaci sujada guda biyu wannan hadisin kenan yanda yake shine a lokacin sallar azhar ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi raka'a biyar raka'a hudu a raka'a ta hudu maimakon ya zamna sai ya miƙe sahabbai ba su ce komi ba don su tsammaninsu ko an canza sallah ne manzo Allah ya cika raka'a ta biyar ya sallame bayan ya sallame suka gade babu wani bayani sai ɗaya daga cikin sahabbai yamma manzo Allah magana da ake cema alqama yace manzo Allah an ƙara sallah ne sai manzo Allah yace masa me kake nihi da haka ce ai raka'a biyar kai to a wannan lokacin ne sai manzo Allah ya juya ya yi sujada guda biyu sannan ya sallame sannan ya juyo ya kalle su sai ya ce musu ni mutum ne kamar ku ina mantuwa kamar yadda kuke mi kamar yadda kuke mantuwa kun ga a cikin wannan hadisin akwai babi na aqida shine aqida ta ahlus sunna shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutun ne sai dai Allah ya fifita sa akan sauran mutane Allah yake cewa qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya ashe darajar da zaka ba manzon Allah mafi girma shine ka siffanta sa da kasancewar sami mutum in kace manzon Allah ba mutum bane to to menene in kace aljani ne ai ka rage masa daraja in kace mala'ika ne shi ma ka rage masa daraja domin jinsin ɗan adam ya yi jinsin mala'iku ana gane da kyau ko wannan shine kenan kenan a takaice wannan hadisin yana nuna muna idan mutum ya ƙara raka'a a kan sallatai mike a kansa kabli ko ba'adi a ba'adi ko na tunda nan manzo Allah ba'adi yayi jayyid amma anan har yanzu bai hito hili ba kablin ne za a yi ko ba'adin tunda ai dama sai da ya sallame ne aka gaya mishi ko to kuma ita kuma ba'adi ba a yin ta sai an yi mi sai in ba a mi ba kabli ba a yin ta sai in ba a mi ba sai ba a sallame ba amma matukar an sallame ba a dace aka yi to za mu gani a hadisin da zai hoto muna hili shi in ka kara a sallame ya kamata ka yi mala ya ce haddasana muhammad ibn abdullahi bin numairin haddasana abi haddasana al'amashu an ibrahim an alkamata an abdullahi bi haza kala ya ce fa'iza nasiya ahadukum idan ɗayanku ya yi mantuwa falyasjud sajadatai ne to yayi sujada guda biyu thumma tahawwala sannan sai ya juya fa sajada sajadataini yayi sujada guda biyu qala nan a wata riwayar ce yace thumma tahawwala sannan sai manzon Allah ya juya kaman karin riwaya ce ta wannan hadisin sai manzon Allah ya juya fa sajada sajadataini yayi sujada guda biyu qala abu daud abu daud yace rawahu husainun nahwa hadith al-a'mash Hussein ya rawaito sa kwatankacin hadisin A'mash a takaice ne wa masu girma wannan riwaya ce ta daban akan waccan riwayar kenan sai manzo Allah ya ce musu in mutun ya manta a cikin sallar sa ya ƙara to yayi sujada guda biyu حدثنا نصر بن علي أخبرنا جرير حاء كنن سيجوي سندي تحويل سند وحدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير وهذا حديث يوسف عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد أن القمة قال قال عبد الله عبد الله يتي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا manzon Allah ya muna raka'a guda biyar maimakon hudu falamman fatala lokacin da ya sallame ya juyo tawashwashal qaumu bainahum sai mutane suka fara gunguni a tsakaninsu me ma'anan gunguni shine ma'anan suka fara tambayar juna magana sannu-sannu shi ne a tashwish faƙwala sai ce ma sha'anukum me al'amarinku na ga kuna gunguni sannu-sannu ƙalu suka ce ya rasulallahi halzi da fi salati ya ma'aikin Allah har an ƙara wani abu a cikin sallah ƙwala la sai manzo Allah ya ce musu a'a ƙalu suka ce fa'innaka kad sallaita hamsan domin ai kai kayi salloli guda biyar to kai salloli guda biyar kai raka'a guda biyar kai famfatala sai manzon Allah ya juya fa sajada sajadataini sai ya sallaci sujada guda biyu thumma sallama sannan ya sallame thumma qala sannan sai ce innama ana basharun ni mutun ne an sa kama tansauna ina mantawa kamar yadda kuke mantuwa da haka ita mantuwa ɗabi'a ce ta ɗan adam la yulamul marru ala kasratin nisyan ba a zargin mutum dan saboda yana da yawan mantuwa sai dai mantuwa kala biyu ce akwai ta sakaci akwai ta meke da suna kala akwai annisyanul qahri akwai annisyanul mujarrad akwai mantuwa wanda shi kusan cuta ce a gare sa shine annisyanul qahri annisyanul mujarrad shine wanda gafala take sawa ayi kenan irin wanda haka Allah ya halice sa da yawan mantuwa irin wannan ba a zargin sa kuma so da yawa ma Allah yana ba irin wannan uzuri inna Allah tajawaza an ummati al-khata'a wan nisyana wa mustukrihu alayhi rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah ma idan muka yi mantuwa yahi mu ne yake yi to ina gani ina ga kai ina ga wancan dan dan uwansa ya manta da wani abu da ya umurce sa ya kama sa da laihi ko ya kama shi da gaba kina ita mantuwa mun gaje ta ne daga wa annabi adam alaihi salatu wassalam ya tabbata a hadisi manzo Allah yake cewa lokacin da Allah madaukakin sarki ya halicci annabi adam ya kaddara masa shekara 100 zai a duniya to da aka bijiro masa da tsatsan al'ummarsa tsatsan 'ya'yansa duk wanda za a halitta a duniya gaba daya sai tsinkayi wani mutum da haske sai ce wane ne wannan sai aka ce sai Allah ya ce masa ai wannan wani annabi ne da za a yi daga cikin diyanka ana ce masa Dawuda sai ya ce shekara nawa aka bashi ai shekara 60 aka bashi sai ce a Allah ai shekara 60 sun masa kadan ni na yadda a cire 40 daga cikin shekaru na a ƙara masa yanzu me yake da suna lokacin da shekara 60 suka yi na annabi adam abin ƙasa sai aka turo mala'ika na mutuwa akan ya zo ɗauki rayuwarsa mala'ika ya ce to salamu alaikum mun zo ana gane da kyau ko? to shi da ma ya tabbata a hadisi akan su annabawa in za a ɗaukar ransu sai an ba su zaɓi ko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da aka ba shi zaɓi ka yadda a ɗauki ranka ko kuma a'a shi ne aisha ta ce sai manzo Allah ya fara haɗin firrafiƙil a'la firrafiƙil a'la a'a aje da ni a wajen abokai maɗaukaka su ne annabawa da siddiƙai to da aka gaya masa sai ce aini Allah ya ce min shekara ɗari zan yi kuma yanzu shekara sittin na yi mala'ikan mutuwa ya koma sai Allah ya ce kashe ka ce masa ba ya ce a ƙara ma dawo da arba'in ba ya ce a'a ni ban ce haka ba ana gane da kyau ko sai manzo Allah ya ce nasiya adamu fa nasiyatu dhurriyatu annabi adam ya manta daga ran daga wannan lokacin sai zuriyar suka rance su ma masu mantuwa kinan mun gada ne ana gane da kyau ko amma haka da ya zama to kuma wani kwabai kai wani abu kace ka manta ne Allah yana kallo in mantuwar ta gaskiya ce ko ta ƙarya na'am a takaice dai in mutun ya manta ya raka'a biyar zai yi sujud na mai da suna ba'adi ya yi sujada guda biyu bayan ya sallame حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث يعني بن سعد أن يزيد بن أبي حبيب أن سويد بن قيس أخبره عن معاوية بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما من ظن الله يا صلى أو ترانا فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة سي سلمي الهالي raka'a guda ta yi saura a sallah fa adrakahu rajulun sai wani mutum ya taso daga baya isko sa fa qala sai ce nasita min as-salati raka'atan ai manzon Allah ka manta raka'a guda a sallah fa raja'a sai manzon Allah ya koma fa dakhala al-masjid sai shiga a masallaci wa amara bilalan sai ya umurci bilal fa aqama as-salata ya tayar da sallah fa sallan fa sallalin nasi raka'atan sai ya sallatar ma mutane raka'a guda fa akhbartu bidhalikan nasu fa akhbartu bidhalikan nasa sai na ba mutane labarin wannan hadisin fa qalu li sai suka ce min ata'rifu ar-rajula shin ka san wannan mutumin wanda yazo ya ga manzon Allah cewa an rage raka'a guda qultu la sai na ce a a illa an arahu marrabi sai dai kawai na ganshi da ya wuce ne amma ban ga huskarsa ba fa qultu sai na ce hadha huwa wannan shi ne faƙalu domin shi bai san wane ne ba faƙalu sai suka ce ha za talha tubnu ubaidillah ai wannan talha ne bin ubaidillah shi ne wanda kace baka sani ba ma'ana dai wannan hadisin shi ma a ɗaya daga cikin salloli ne misali sallah ta raka'a hudu sai manzon Allah ya sallah raka'a uku sai ya sallame bayan ya sallame har wasu mutane ma sun hita sai wani mutum ya zo da ake ce ma abu talha ya ce ma manzon Allah shin a kamanta raka a guda a cikin sallah haka ne ya ce e tabbas haka ne sai manzon Allah ya sa a kirawo mutanen da suke kusa aka zo aka tayar da sallah ma'ana ba aka yi ikama ba aka dai kabbara aka yi raka'an nan guda ita kadai aka sallame sannan suka yi ba'adi ana gane da kyau ko suka yi ba'adi domin ƙari ne suka yi ba ragiya ba tun da dai ai raka an biya ta ko to me suka kara a cikin sallar a sallama jazakumullahu khairan sallama da suka yi bayan raka uku ita ce kine karin da suka yi wannan shine kenan kenan a takaicen wa masu girma a nan yana nuna idan aka yi kuskure a sallah ba a ɗau tsawon lokaci ba ana iya a gyara amma in aka yi tsawon lokaci to sallan nan sai an yi me sai an sake ta yanzu duk wanda suka tai ba su ji labarin da an an yi da raka'a guda ba yanzu su gaba ɗayan sai sun sake sallah ana gane da kyau ko amma wanda suke ba su yi nisa ba aka kira wasu suka zo za su yi raka'an nan guda a yi ba'adi shi kenan kenan an ɗora a kan mai da suna a kan sallar wannan shi ne kenan wallahu ta'ala alam mala ce babu idha shakka fi sintaini wa salasi babu mai bayani game da idan mutum ya shakka a cikin raka'a guda biyu ko raka'a uku ma'ana mutum ne yake shakka raka'a biyu yayi ko raka'a uku yayi man kala yulqi shakka to ga dalilan wanda suka ce mutum zai yi watsi da shakka ne yayi aiki da yaqini abinda babin yake nuhi shine mutum ne yake cikin sallah sai ya fara shakka kai raka'a ta biyu ce nike ko kuma ta uku ce nike irin wannan yana faruwa ko bai faruwa yana faruwa sosai kana cikin sallah sai ka shakkai wai ta uku ce nike ko ta biyu ce nake to nan malam zai kawo dalilan waɗanda suka ce zai yi watsi da shakka ne sai ya gina akan yaƙini menene shakka a cikin meye yaƙini a ciki zamu gani a karashin a cikin hadisan malai yace haddathana muhammad ibn al-ala haddathana abu khalid an ibn ajlana an zaid ibn aslama an ata ibn yasar an abi sa'id al-khudri qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce idan shakka ahadukum fi salatihi idan ɗayan ku yayi shakka a cikin sallarsa falyulqi shakka to yayi watsi da shakkar wal yabni ala al yaqini sai ya gina akan yaqini fa idza stayqana tamama sajada sajadataini idan yayi yaqinin cika zai yi sujada guda biyu ma'ana bayan ya kare sallar sai yi yakinin da ya cika abin da ya kamata to yayi sujada guda biyu fa in kanat salatuhu tammatan idan ya kasance sallar sa ta cika kanatir raka'atu nafilatan was sajadatani to raka'ar da ya kara za ta kasance masa kari ne da kuma sujadan nan guda biyu za su kasance masa kari na lada wa in kanat naqisatan kanatir raka'atu tamaman li salatihi idan kuma ya kasance a raka'an nan da ya cika da ya kara ta kasance ciko ne akan ragin da ya yi kanacin raka'atu tamaman to wannan raka'a za ta kasance cikin sallah li salatihi ga sallarsa wa kanati ne su kuma wannan sujada guda biyu da zai yi murgimatai shaitan za su kasance kaman dursuna hancin shaidan ne a cikin ƙasa ko kuma a cikin toka ma'ana kamar ba shaidan haushi ne qala abu daud abu daud yace rawahu hisham ibn sa'd wa muhammad ibn mutarrif an zaid an ata ibn yasar an abi sa'id al-khudri an annabi sallallahu alaihi wa sallam wa hadithu abi khalid ashba sai dai hadithun abi khalid ashba ay awfa ya hicika akan hadisin da zai zo nan gaba ruwayoyi ne guda biyu makamanta juna mu yi su sai mu yi bayani حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة أخبرنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن كيسان عن إكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم للي منظر الله سمى سجدتي السهو المرغمتين منظر الله يا سونا تاما سجدا غدابي دمتون زي نمنتوا المرغمتين معنى ما سو باشي دان هوشي ana gane da kyau ko masu dosa hancin shedan a ƙasa ne haddathana al-qa'nabi bari mu yi bayanin wannan hadisin wannan hadisin yanda yake shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idan mutun yana cikin sallah sai ya shakka raka'a biyu ce yayi ko kuma raka'a uku raka'a ta biyu ce yake ko raka'a ta uku manzo Allah ya ce ya yi watsi da shakka ya yi aiki da yaƙini to menene shakka menene yaƙini wa zai ba mu amsa aka ce in kana shakka raka'a biyu kai ko raka'a uku to kai aiki da yaƙini kai watsi da shakka wanda ya sani daga hannu na'am bismillah raka'a biyu su ne mi su ne yaqini aha uku ho su ne mi su ne shakka jazakumullahu khairan domin ka wai raka'a raka'a ta biyu ce nake ko ta uku kana da tabbacin kai raka'a nawa biyu me kake shakka ta uku kake shakka to ka yi watsi da ta uku sai ka tahi akan cewa raka'a ta nawa kake ta biyu kake ita ce yaqini kina al yaqinu la yazulu bi shakki kina manzo Allah ce kai watsi da yaqinin to dan wai in abin daga baya kuma ka koma kai anya ba ta uku bace kuma na anya ba ta uku bace to ko da ma a ce ta ukun ce ka doka akan ta biyu ce shine sai manzo Allah yake maka to wannan raka'a guda kin za ta kasance maka ƙarin lada da kuma wannan sujada da za ka yi ta mi ta mantuwa ana gane da kyau ko in kuma ya kasance eh haka ne biyun da kai yaƙini akai biyu kin ne to sujadar da za ka yi na ƙarshe guda biyu sujudu sahau da za ka yi to kaman ba shaidan haushi ne ana gane da kyau ko wannan shine kenan kenan a wannan hadishin duk lokacin da kai shakka kai aiki da alal aƙalla ma'ana abin da ya zama ƙaranci raka'a ta hudu ce nike ko raka'a ta biyar to nan ma nan akwai wata matsala dan ta sha banban da wayancan ku bari mu karanta wannan hadisin daga ba sai mu warware wannan matsalar حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن أطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته إذا ينكو يشك أتكين سلسة فلا يدري كم صلى bai san nawa ya sallata ba salasan au arba'an raka'a uku yayi ko raka'a hudu falyusalli raka'atan to ya sallaci raka'a guda wa yasjudu sajadatayn sai sujada guda biyu wa huwa jalisun yana azamni qabla taslimi kamin ya sallame fa in kanat raka'atu allati salla khamisatan idan ya kasance raka'ar da ya sallata ta biyar ce shafa'aha bihataini to wannan sujada guda biyu da zai za su kasance masa shafi'i ma'ana na biyu wa in kanat rabi'atan idan kuma dama raka'a ta hudu ce yake fasajadatani targhimul lishaitan to sujada guda biyu da zai yi dosa na hancin shaitan ne a cikin ƙasa ba shaitan haushi ne to kun ga nan wannan hadisin kana shakka ne raka'a ta hudu ce nake ko kuma raka'a ta uku me za ka yi a wannan hadishin in kun fahimci wannan hadishin ya mutum zai yi raka'a ta uku ce nake ko raka'a ta hudu wa zai ba mu amsa in kun gane wannan hadishin ya za a walwale wannan matsalar aha in dai an gane wancan hadishin to za a ba da amsar wannan a na'am sai mutum ya tsaye akan nawa akan uku kenan sai ya kara guda ko kenan sai ya ya taya akan cewa ba ta hudu bace ta uku ce yake domin mun ce ko da yaushe zaka yi aiki da alal me da alal akal wanda yake zaman towa kadan wannan shine kenan kenan kamar dai wancan ne to mu yi da wannan hadisin sai mu warware waccan matsalar ta raka'a biyar حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري القاري عن زيد بن أسلم بإسناد مالك da sanadi na imamu malik kala ya ce innan nabiya sallallahu alaihi wasallama kala lallai manzon Allah ya ce idan shakka ahadukum fi salatihi idan ɗayanku ya yi sallah a cikin sallarsa fa inistai kana an kad salla talatan idan ya yi yaƙinin cewa ya yi raka'a guda uku ta hudu ce yake shakka falyakum to ya tashi falyutimma raka'atan sai ya cika raka'a guda bi sujudiha da sujadarta thumma yajlisu sannan sai ya zamna fa yatashahhadu sai yayi tahiyya fa idza faraga idan ya kare sallar tasa falam yabqa illa an yusallima sai ya kasance ba abin da ya saura sai dai ya sallame falyasjud sajadatayn to yi sujada guda biyu wa huwa jalisun yana zamne kinan sai ya ba'adi ko eh qabli ko thumma yusallim sannan sai ya sallame gaba daya ثم ذكر معنى مالك sannan sai ya ambaci ma'anar hadisin imamu malik qala abu dawud abu dawud yace kadhalika rawahu ibn wahb haka ibn wahab ya rawaito sa an malikin wa hafs ibn maisara wa dawud ibn qais wa hisham wa hisham ibn sa'd illa anna hishaman balaga bihi aba sa'id al-khudri sai dai shi hisham ya isar da hadisin zuwa ga abu sa'id al-khudri kenan shi a riwayar sa abu sa'id al-khudri ne ya rawaito hadisin wannan hadisin kenan shi ma dai kamar wa'ancan ne manzo Allah yace idan mutun yi shakka ko da yaushe yayi aiki da yaqini yaqini ko shine raka'a mafi karanci sai ya cika sallar sa yayi sujud qabli ana gane da kyau ko shakkar da kai ita ce ragiya a cikin mi ita ce tawaya a cikin sallar shi yasa zaka yi mi qabli kamin ka sallame ana gane da kyau ko to mu zo ga waccan mas'alar tamu shine mutum ne yana cikin sallas a tsaye sai ya fara tunani kai raka'a ta biyar ce nake yi wai ko kuma raka'a ta hudu ce nake yi ana gane da kyau ko ta biyar ce nake ko ta hudu ce nake yi tawo ya mutum zai yi bayan ya tashi tsaye da ba zai ba mu amsa bala islam aha ya ɗauka a bisa kan ta hudu yake yi yanzu kenan ya zai ci gaba zai ko kaga zai a koma ƙasa zai ya zamna ya za kuma lahu khairan ana gane da kyau ko kana tsaye raka'a ta hudu ce nake ana gane da kyau ko ko kuma raka'a ta nawa ko kuma raka'a ta biyar a anya islam amsa ka haka ne a na'am yanzu tunanin da kake yi ta hudu ce na tashi yi ko kuma ta biyar ce na tashi yi a haka dai ne amsarsa haka nan ne amsarsa tun da dai kace ta biyar ce ka tashi ko ta hudu ce kenan tabbas ta nawa ce ta hudu ce kenan yanzu wadda ka tashi ta nawa ce ta biyar ce kenan sai ka koma ka zamna ka yi kabli sannan sai ka sallame to inda misalin yake wanda zai zai za ku ganewa shi ne ka tace sai sai ka fara tunanin kai raka'a ta uku ce nake ko ta hudu ce nake ana gane da kyau ko yanzu anan sai ka ce me ta uku ce nake kenan yanzu in na kare ta tace ka me tace ka hudu ana gane da kyau ko shi ma me za ka yi kabli za ka yi wannan shakkar da ka yi kenan ita wagga ba za ka komo ba za ka ce gaba sai ka kare ita kuma waccan tun da ga alama ta biyar ce ka tashi shine za ka mai za ka komowa ka zamna ba za ka ida ta ba ana gane da kyau wallahu ta'ala a'lam a takaice dai uwa masu girma abinda wannan hadisi ke nuna muna shakka na kasu ce a cikin sallah idan mutum ya shakka a cikin sallarsa kenan zai yi mi zai yi mi zai yi kabli kamin ya sallame ya raka a guda biyu amma wannan ya shafi wanda yake sallah shi kadai in kana bayan liman in kai ne liman ko kana bayan liman wannan bai shahi ka ba sai in dama liman ya sallame ka tashi cikawa ne to a wajen cikawan ne kuma kai kuma ka shiga rudu amma liman ko ya yi shakka ba zai yi kabli ko ba ne ba sai in ya samu tabbaci daga na bayansa ana gane da kyau ko domin banza-banza misali ka yi raka'a guda hudu ana jiran ka sallame sai kai sujada mutane za su cewa me liman ya bace ko tunda su busu san dalilin mi ba dalilin yin sujada kenan in an sallame ne in akwai wanda ya san akwai kuskure da aka yi shi zai tuna maka sannan kuma akwai wanda malamai suke ce ma alladi nakahahul waswas wanda waswasi ya aura mutum mai yawan waswasi ka'idarsa kuma shine a malaman fiqh suke cewa la yu'tabaru shakku ba'da al-fi'li wa min kathiri shakki la yu'tabaru shakku ba'da al-fi'li wa min kathiri shakki ba a aiki da shakka bayan an kare ibada haka shi ma wanda yake da yawan shakka ba zai yi aiki da shakkar tasa ba misali kai ne ka sallame sallah ka tashi zaka huta sai ka fara tunani kai sallan na anya baraka a biyan nai ba to kada ka ce ka komo ka yi ƙabli ko ba'adi in dai ba ka samu tabbacin cewa mai ba raka'a nawa kai biyar kai domin asali musulmi ya ƙare sallarsa ne kenan bayan ka ƙare sallah ba a aiki da shakka sai in ka samu tabbaci e ka yi kuskure a cikin sallar misali kai ne ka zo kai sallar ka ta azahar bayan ka ƙare sallah za ka huta sai ka fara tunani kai raka'a biyar na yi ko dai raka'a hudu ne ne yadda ake yi to tahiyarka sai in ka samu tabbaci na cewa biyar ka yi sannan sai ka komo ka yi mai ka yi sujada guda biyu ba adi misalin tabbaci shine ka sallame sallah sai ka fara wasu wasi hudu na yi biyar na yi ko kuma hudu na yi za ka hita sai wani ce ma wane sallan na horaka a biyar ka yi to a wannan lokacin ka samu ne ka samu yaƙini kenan ka samu tabbas a lokacin ne shakkar za ta yi aiki za ta yi za ta yi aiki musulunci yana wannan ne don ya liƙe mana ƙofa ta wasuwasi da yawan shakka domin yana ɗaya daga cikin hanyoyin da shaidan yake bi ya lalata ma mutum ibada shine sa mishi yawan shakku ana gane da kyau ko wannan shine kenan kenan in Allah ya jarabce ka da yawan wasuwasi to kai mai larura ne ana baka matsayin misalin mai yoyon hutsari mutum ne yake yana da larura ta yoyon hutsari yana cikin sallah sai hutsarin ya zubo katse sallar zai yi shi arwalla ko kuma ci gaba da sallarsa zai a ci gaba da sallarsa zai ittifakan a wajen malaman fiqh domin shi larura ke gare sa zai ci gaba da sallarsa kun babu wani abu da zai illa iyaka da duk sallar da zai yayi me yayi arwalla dan me yasa aka bashi wannan damar dan me dan larura ana gane da kyau ko to haka kai ma mai yawan wasu wasi in dai har kana da yawan shakka yawan wasu wasi a cikin sallah to ana baka wannan damar in yi tabi wanda aku san ka bai komi duka duka larura ce ana gane da ke ko duk cikin larura ce ai mun taba bada misalin mutum ne aka liƙe sa gidan kaso aka sasa sun luru ga lokacin sallah ya kun bai san lokacin da za a hudda sa ba ana gane da ke ko na farko dai sun luru kun san komi ana yi ana hutsari ana miyau ana ana kashi duk abin da duk abin da dai baka tsammani yake yanzu kuma ba za a kama ka ruwan arwalla ba kuma sannan baka ma san kai ina ne alƙibla take ba ana gane da kyau ko kuma zindira aka yi maka wando da aka barka da shi lokacin sallah ya za ka yi cewa za ka yi sai ka hutu kwana goma da kai dukkan biya sallah ta kwana goma ya za ka yi sallar a haka za ka yi sallar fattakullaha mastata'atu ana gane da kyau ko wannan shine kenan kina a takeicin wa masu girma babban mahuta ta yawan wasuwasi shine kada kai aiki da wasuwasin sai ka samu mi sai ka samu yaqini in kai haka to kai ma kanka maganin wasuwasi mala yace babu man qama yutimmu ala man qam man qala yutimmu ala akbari zannihi babu mai bayani akan ra'ayin dalilan waɗanda suka ce a'a mutum zai gina ne akan mafi girman zatonsa ma'ana akwai mazhaba ta hanafiya su suna ganin idan mutum ya shakka a cikin sallarsa misali uku ne ko hudu ne yayi to zai aiki da mafi rinjayen zato ba wai mafi karanci zai aiki da shi ba su ra'ayinsu kenan to ga dalilan ra'ayinsu حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن خسيف عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت في صلاة إذا كسنتي أتكن صلى ko a cikin wata sallah tunda ya zo da siga ce ta nakira fa shakakta fi talatin aw arba'in sai kai shakka raka'a hudu nayi ko raka'a raka'a ta hudu nake ko ta uku ce wa akbaru zannika ala arba'in sai kasance mafi mafi yawan zatanka mafi girman zatanka shine raka'a ta hudu ce ta shahadata to a wannan lokacin kawai sai kai tahiya thumma sajadta sajadataini sannan sai kai sujada guda biyu wa anta jalisun kana zamne qabla an tusallima kamin ka sallame thumma tashahhadta aidan sannan sai kai ƙara yin tahiya thumma tusallimu sannan ka sallame قال أبو داود رواه عبد الواحد عن خسيف ولم يرفعه شي بي دغ حديث بزوا ga manzon Allah bai ce ba magana manzon Allah ce ووافق عبد الواحد أيضا سفيان وشريك وإسرائيل واختلفوا في الكلام sun samu sabani a cikin maganar fi matnil hadith game da gundarin hadisin walam yusniduhu busu yi isnadin sa ba a takaice hadisi ne da'ifi la mahalla lahu min al-i'rab مالك حدثنا محمد بن الألاء حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا هشام الدستوائي حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثنا عياض حاء وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا يحيى عن هلال بن عياض عن أبي سعيد الخضري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إذا متم يسلى إذا تيمك يسلى فلم يدري سيب سنبا zada am naqasa ya rage ne ko kuma ƙari yayi yace falyasjud sajadatayn to yayi sujada guda biyu wa huwa qa'idun yana azamne fa idza atahu ash-shaytanu idan shaytan yazo masa fa qala sai ce innaka qad ahdathta kai wa kai hadasi arwallaka ta kare falyaqul kadhabta kace masa ƙarya kake munafikin Allah illa ma wajada rihan sai in dai ya samu wari bi anfihi da hancinsa au sautan bi udunihi ko kuma ya ji ƙara da kunnuwansa wannan ai su ne hanyoyin da ake gane an yi tusa ko in ma a ji wari ko kuma mi ko kuma a ji ƙara ɗaya cikin biyu ne shi yasa aka ce in kana kwana in kai kwana arwallaka ta kare domin in kana kwana kana jin wari in kana kwana kana jin ƙara hausawa kuma suka ce farilla tusa a cikin bacci ma'ana farilla ne in kai kwana sai kayi mi sai kayi tusa wannan karin magana ne na hausawa wannan shine kiran wa hadha lafzu hadithi aban shi yasa wasu malamai ma suna ganin in har kasa wani yayi gadin ka ma'ana zaka kwanta sai kace wani kula mini dan in tashi da kwana ina so kai tsaye in yi in yi sallah kula mini in ka ji a cikin sallah nan nayi iska ko nayi ƙara in na tashi ka gaya mini in ka ji baka ji komi ba to shi kenan kenan sallah ta zan ci gaba an samu daga cikin magabata masu masu yin wannan sai suna gani ai dan me yasa aka ce kwana yana lalata arwalla don tsoron an yi iska ko ba a yi ba to an samu tabbacin ba a yi iskan ba ana gane da kyau ko duk da wasu malamai sun ce akwai matsala dangane da wannan domin akwai iskan da ba a jin warin shi kun ba a jin karan shi ko wannan shine kenan ita ake ce masocciya a hausa ita ake ce masocciya ba ta da ƙara kuma sannan ba ta da wari amma watan tana yin wari ala gane da kyau ko wannan shine kenan na'am mala yace qala abu dawud wa qala ma'mar wa ali ibn al-mubarak iyad ibn hilal wa qala al-auza'i iyad ibn abi zuhair shi ma wannan hadisin bai inganta ba حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة bin abdurrahman an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzon Allah ya ce inna ahadakum idza qama yusalli lalle dayan ku idan ya tashi yana sallah ja'ahu shaytanu shaydan yana zo masa falabasa alaihi sai ya sanya masa sallah a cikin juna hatta la yadri kam salla har sai ya kai ga ma mutun ya rasa ma raka'a nawa yayi fa idza wajada ahadukum zalika idan ɗayanku ya samu irin wannan falyasjud sajadataini to yayi sujada guda biyu wa huwa jalisun yana azamne qala abu daud abu daud yace wa kaza rawahu ibnu uyayna wa ma'marun wa wallaythu kina wannan hadisin manzo Allah yace idan ɗayanku shedan ya rikita masa sallah ya rasa ya rasa ma raka'a nawa ce yayi ana ganewa da kyau ko to ya dai abin da yake mafi rinjayen zatonsa bayan ya kare sallar sai ya sujada guda biyu a nan kun ga ba a ce ba ƙabli zai yi komi zai yi ko ba a disa yi ba ya zo mutlaka nan to ga wata riwaya sai ma ce haddasana hajjaj ibn abi yaquba haddasana yaqubu haddasana ibn akhi az-zuhri an muhammad ibn muslim bi hadha al-hadith bi isnadihi zada wa huwa jalisun qabla at-taslim kenan yayi sujada yana azamni kamin ya sallame to kun ga ita wannan riwayar ta hito hili ta nuna a wani lokaci zai yin sujadar kahin yami kenan menene qabli ne ko ba'adi qabli shi yasa malamai suke cewa ar-riwayatu tufassiru tufassiru ba'daha ba'da muhimmancin kawo ruwayoyin hadisi shine wata riwayar za ta iya kawo abinda wata bata kawo ba kun ga a can ba a gayi qabli zai ba ko ba'adi an ce dai ya sujada na sahau amma wannan ta nuna ga inda zai حدثنا حجاج حدثنا يعقوب أخبرنا أبي عن ابن إسحاق حدثني محمد بن مسلم الزهري مسلم مسلم الزهري بإسناده ومعناه قال فليسجد سجدتين يسجد غدابيو قبل أن يسلم كامين يسلم ثم ليسلم سنن يسلم أتكيتم وما سجر ما إذن كالورا dalilan da waɗannan malaman suka buga na cewa in mutum ya shakka a cikin sallah zai aiki da mafi rinshayen to dalilai ne wanda ba su inganta ba kenan magana ta farko ita ce mafi inganci idan ka yi shakka a cikin sallah raka'a kaza na yi ko kaza na yi a ko da yaushe ka yi aiki da adadi mafi mi mafi karanci sai ka yi kabli ko ba'adi a kabli za ka yi ana gane da kyau ko to in ka manta kuma ka yi ba'adi fa a ta yi ko ba ta yi ba ta yi ana gane da kyau ko? a cikin wannan kuma wata tambaya ce daban nafila ana mata kabli ko ba a mata kabli lokacin na taɓa yawan malamin mu wannan tambayar don ina da ina da karambanin tambayoyi lokacin ina ɗalibi duk wani abu da ɗami mun kai ban yarda a wuce sai na tambaya sai na ce ma malam wai ita nafila ana mata kabli ko ba adi ana mata kabli ko ba adi sai ce ita nafila sallah ce ko ba sallah ba ce na ce masa eh sallah ce ke to shi kenan ana gane da kyau ko wannan shine kenan wannan shine karin magana da laraba suke cewa a me yake da suna as-su'alu mu'adun fil jawabi asali amsa tana cikin tambaya shine as-su'alu mu'adun fil jawabi asali tambayar ka a cikin ta ne me yake a cikin ta ne amsa ne ke ita ita ita nafila sallah ce ko ba sallah bace sallah ce kenan ita ma za a mata mi za a mata kabli za a mata ba'adi an yi kuskure wannan shine kenan wannan ita ce magana mafi inganci akwai malaman da suke ganin ba a ma nafila kabli ko ba'adi wannan kuskure ne wallahu ta'ala a'lam mala yace babu man qala ba'da taslimi babu mai bayani akan wanda yace bayan sallama ma'ana ra'ayin wanda suke ganin cewa in kai shakka a cikin sallah ba adi ne za ka yi ba kable ba ma'ana malam nan zai kawo dalilansu ne ma'ana dalilinsu haddasana ahmad ibn ibrahim haddasana hajjajun an ibn jurayjin akhbarani abdullahi bin musafi'in أن مصعب بن شيبة أخبره أن أن أتبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال lalle manzon Allah ya ce man shakka fi salatihi falyasjud sajadatayn ba'da ma yusallim duk wanda ya salla a cikin sallarsa to yayi sujada guda biyu bayan ya sallame salla kenan bayan yayi ya sallame sai sujada guda biyu kenan me yake nuhi kabli ko ba'di ba'di sai dai hadisin da ifi ne bai inganta ba kenan wanda su gabata su ne magana mafi inganci babu man kama min sintaini wa lam yatashahhad babu mai bayani akan wanda ya tashi daga raka'a biyu bai zamna ya sujada ba kana sallar magari kana sallar isha'i raka'a ta biyu maimakon ka zamna kai tahiya sai kame sai ka zarce ko wannan shine kenan sai ka zarce kenan ya za ka yi shine ma'anan abin da hababin yake nuhi mala yace haddathana al-qa'nabi عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينا أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من ظن الله يا صلى ترمون ركعة ودابي ثم قام سنن سيتاشي فلم يجلس بي زمنا با فقام الناس معه سيمتاني سكتاشي تاردشي فلما قضى صلاته lokacin da manzon Allah ya ƙare sallarsa wantazarna taslima muna jiran ya sallame kabbara sai kawai ya kabbara fasajada sajadataini sai yayi sujada guda biyu wa huwa jalisun yana zamne qabla taslimi kamin ya sallame thumma sallama sannan sai ya sallame haddathana amr ibn usman haddathana abi wa baqiyatu qala haddathana shu'aib an az-zuhri bi ma'na isnadihi wa hadithihi zada ya ƙara wa kana minnal mutashahhidu fi qiyamihi sai ya kasance daga cikin mu akwai wanda a tsaye suka yi suka yi tahiya قال أبو داود أبو داود وكذلك سجدهما ابن الزبير حكى ابن الزبير شيما يتبين إن ونن كسكرا سي سجد النونغ دابيو قام من ثنتين قبل التسليم يا تاشي دقا ركع guda biyu ma'ana da ya tashi daga raka'a guda biyu sai ya sujada guda biyu kamin ya sallame wa huwa qaulu zuhri kuma wannan shine qauli na imamu zuhri wanda yake ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi wannan hadisin yanda yake shine a an zo ne a ɗaya daga cikin salloli da suke da raka'o'i guda hudu a raka'a ta biyu maimakon manzon Allah ya zamna sallallahu alaihi wa sallam a rika yi ana ma annabi salati sallallahu alaihi wa sallam na'am kenan sai ya wuce bai zamna yayi mi ba bai zamna yayi tahiya ba to a wannan lokacin sahabbai sai suka bi manzon Allah kun babu wanda yake ma manzon Allah subhanallah amma da suka yi tsaye sai aka samu su su da tsayin suka yi tahiya ana ganiya da kyau ko wannan kuma kuskure ne to mu liƙe wannan kohar liman ya tashi daga raka'a ta biyu bai zamna ba in ya wuce ba za ka ce kai tahiyar ba ya wuce shikenan to bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kare raka'a ta hudu suna jiran ya sallame shi suka ga yayi sujada nawa guda biyu kenan ya tuna da cewa me ya wuce nan akwai matsala guda biyu shine ba kowane lokaci bane in ka tashi daga raka'a ta biyu ba za ka komo ba malamai suka ce in ka tashi daga raka'a guda biyu ana gane da kyau ko sai ya kasance kawahunka sun bar ƙasa da hannuwanka to a wannan lokacin ko da ka tuna ba za ka komo ba ka ce ka yi zaman mi ka yi zaman tahiya domin har ka shiga cikin rukuni shi kuma abin da ka bari menene wajibi ne ba a barin wajibi ba a barin rukuni don saboda me don saboda wajibi ana gane da kyau ko wannan shine kenan kenan matukar kawahunka da hannuwanku sun rabu da ƙasa ko da ka tuna ko da an ce subhanallah kawai ka wuce kuma su ma na baya dukkanin su dole su mi su tashi ba za ka ce ba a ni sai na ƙara tahiyata in kai haka in ma da gangan kai sallaka ta lalace domin inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bi an saliman ne da ayi koyi da shi kenan kada kai dan karambani ka ce a'a kai sai ka cika to a wajen a wajen bidar kiba a tono rama ko wannan shine kenan su malamai suka ce idan kawahu su rabu da ƙasa ba ko kuma kawahu sun rabu da ƙasa amma hannuwa suna ƙasa to a wannan lokacin in ka tuna ko aka ce ma subhanallah zaka ne zaka tsaya to a wannan wurin akwai sujudu sahau ko babu sujudu sahau a babu komi babu komi ana gane da kyau ko ai tunda ka komo kai kai me yake da suna kai kai tashahhudi wannan shine kenan kenan babu komi akan ka ka tayi ka tashi aka ce subhanallah shikenan zamna kai tahiye ka a kare sallah kun babu sujudu sahau amma in ka miƙe ba kai ba nan ne za ka yi mi za ka yi ba'adi za ka yi ƙabli wannan shi ne kenan wallahu ta'ala a'alam za mu gani to illiman ya tashi raka'a ta biyar shi kuma wannan ya za a yi an ce subhanallah kuma ya ƙi komowa za mu ga shi kuma ya za a yi babu man nasiya an ya tashahada wa huwa jalisun babu mai bayani akan wanda ya manta yayi tahiya alhali yana zamne ana gane da kyau ko ina gani ma mun yi riga malam masallaci mun san riga malam masallaci bayanin da muka yi yanzu daga hadisan da ma za su fayyace muna shi حدثنا الحسن بن عمرو عن عبد الله بن الوليد عن سفيان عن جابر يعني الجعفي قال حدثنا المغيرة بن شبيل الأحمصي عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم idza qama al-imamu fi rak'atayn idan liman ya tashi a cikin rako'i guda biyu fa in zakara qabla an yastawiya qa'iman idan ya tuna kamin ya yi tsaye dangalgal ana gane da kyau ko falyajlis to ya zamna fa inistawa qa'iman amma idan har ya riga yayi tsaye fala yajlis to kada ya ce ya komo yayi tahiya wa yasjudu sajdatay sahwi amma a wannan lokacin zai yi sujada guda biyu na mi na sahau ana gane da kyau ko قال أبو داود وليس في كتابي عن جافر الجعفي إلا هذا الحديث إمام أبو داود يتي أتكل لتاهن ناودو حديثا دا نرويتو باب حديث دا نرويتو دقا باب حديث دا أكا أنبتي جابر الجعفي إن با ونن حديث با kun ga yadda malaman hadisi suke kididdige mi abinda suke sawa a cikin mi a cikin littafansu duk hadisin da suka haddasa na kaza haddisun haddace wannan mutanen za su iya gaya maka wane kaza hadisi na hadisi kaza na kawo a cikin littafi na nashi ana gane da kyau ko wannan shine kenan wannan yake nuna maka adalcin malaman hadisi ta yadda suka kula da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam حدثنا عبيد الله بن بن عمر الجشمي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا المسعودي عن زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين مغيرة بن شعبة يا صلى ترمنا صلى mai raka'a hudu sai ya tashi a raka'a ta biyu maimakon ya zamna ya tahiya qulna subhanallah sai muka ce masa subhanallah qala subhanallah sai shi ma yake subhanallah ma'ana zamna suka yi suka ki tashi sai ya ce musu subhanallah yanzu kuma kun ce musu ba to ni ma bari in rama tunda na ce muku subhanallah kenan ku me za ku yi ala gare da kyau ko kenan tashi za ku yi dole wannan shine kenan na'am yace falamman sarafa lokacin da ya sallame qala ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasna'u kama sana'atu ai ta kare ko naga manzon Allah yayi kamar yanda nayi ba karkare bane nayi قال أبو داود أبو داود وكذلك رواه ابن أبي ليلى عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة ورفعه ورواه أبو عميس عن ثابت بن عبيد قال صلى بنا المغيرة بن شعبة مثل حديث زياد بن علاقة قال أبو داود أبو عميس أخو المسعودي وفعل سعد بن أبي وقاس يتي أبو عميس أو مسعودين إن بك سنوانين بقى ya ce wa fa'ala sa'ad ibn abi waqasin sa'ad bin abi waqas shi ma ya aikata mithla ma fa'alahu al-mughira irin abun da ya abkuda al-mughira bin shu'ba wa imranu bin bin husainin wannan sunan ya kamata a raya shi ban taba ganin wanda ya sa wannan sunan ba mughira suna ne mai kyau ana gane da kyau ko masu neman sabon suna to ga wani sabo mughira ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman hadisi kuma yana ɗaya daga cikin sunayen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa imran ibn husayn wa dhahak da imran bin husayn da imam dhahak bin qais wa muawiya ibn abi sufyan da muawiya wa ibn abbas afta bidhalika ibn abbas ma ya bada wannan fatawar wa umar ibn abdul aziz da umar bin abdul aziz qala abu daud hadha fi man qama min thintayn wannan ya shahi wanda ya tashi daga rako'i guda biyu ne sun masajadu ba da ma sallamu sannan sai suka yi sujada bayan sun sallame to kun gani nan a wani lokaci ke sujada bayan sun mi bayan sun sallame to kun ji wannan yana daga cikin dalilin da ya sa malamai suka ce ashe in wurin kabli kai ba'adi yayi in wurin ba'adi kai kabli ya ne yayi biya ya tabbata wuri manzo Allah ya taba ragewa yayi mi ya yi mi ya yi ba a kishiyar abinda muka saba ya taba kuma karawa ya yi mi kinan duwanda kai ya yi haka an samo daga magabata mazhaba ta malikiya su ne ma suka tsara wannan na cewa in ka rage ka yi kaza in ka kara ka yi kaza ana gane da kyau ko in kana a cikin wanda suke wannan mazhabar ka yi yadda suka saba don guje ma rikici minas sunna tarku sunna lil maslahatin rajiha حدثنا ana nuna lokaci yayi mu ida wannan hadisin guda biyu da suka yi saura haddasana amr ibn usmana wa rabi ibn nafi' wa usman ibn abi shayba wa shuja' ibn makhlad bi ma'na al isnad an ibn ayyash haddathahum an ubaydillah bin ubayn al kula'i an zuhair ya'ni ibn salim al ansi an abd الرحمن بن جبير بن نفير قال عمرو وحده عن أبيه an saubana an annabi sallallahu alaihi wasallam qala li kulli sahwin sajadatani kowanne qabli kowanne mantuwa kowanne mantuwa yana da sujada guda biyu ba'da ma yusallim bayan mutun ya sallame lam yazkur an abihi ghairu amrun babu wanda ya ambato daga ma'aifinsa in ba amru ba mali yace babu sajadatai sahwi fi ma tashahhada fihi fihi ma tashahhudun wa taslimun shine hadisi na karshe babu mai bayani akan waishin sujudu sahau suna da tahiya kamin a sallame ko ba su da tahiya wannan ita ma matsala ce mai girma to gashi dai haddasana muhammad ibn yahya bin faris haddasana muhammad ibn abdullah bin al-musanna haddasani ash'ath an muhammad ibn sirin an khalid yani al-hadza عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن إمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم من ظن الله يا موسى صلى فسها سي منتوى فسجد سجدتين سي سجد قدابي ثم تشهد سنن سي تهيا ثم سلم سنن يسلمي حديث شاذ حديث شاذ abinda ake ce ma hadisi shaz huwa ma khalafa fihi thiqatu liman huwa awthaqu minhu shine wanda ake karban hadisi da gare sa ya rawaito hadisin da ya saba ma mafi yawan wanda suka hisa zama tabbatattu kenan hadisi ya aka ce hadisi shazun ne la yu'mal bihi ba a aiki da shi kenan sai mu ce kabli da ba'adi suna da tahiya ko ba su da tahiya suna da tahiya ko ba su da tahiya ba su da tahiya kenan da kayi sujada guda biyu ka taso kawai ka sallame kai tsaye babu abin da ake faɗi wannan ita ce magana mafi inganci yan uwa masu girma a ana nuna mini lokaci yayi nan ya kamata mu dakata babi na mantuwa a cikin sallah babi ne wanda yake mai yawa in Allah ya kai mu sati na sama kahin mu fara karatu za mu buɗe ƙofa masu tambayoyi akan suju akan kabli da ba'adi ana gane da kyau ko mai yiwa za a iya samun wanda zai yi tambaya wadda za ta iya dalilin ta ayi bayanin abin da ba a yi ba ba a yi bayani ba kenan wanda suka zo da wuri su za su iya samun wannan inda muka samu daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna zan so tun da rana ce ta farko muna tare da malamin mu Sheikh Sanusi yana da kyau a dan gabatar mana da wata kalima kamin a kamin a alike insha Allah malam yana da kyau a a sharrafa mu da wata kalima na da wasu nasihohi da ya kamata a yi muna
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى وخليله المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الأجالة muna godiya da doktor irin wannan bayani da yawa mutane ke limanci amma ka tambaye su maganar sallah ba san komai cikin sallah ba wannan wani babba hasara ce ake cikinta wani ya hau sama alhali kasan ma bai kama ba ta haka muna godiya mawa jinjina ga doktor allah ta'ala ya karfafa shi kuma allah ta'ala ya sanya wannan darasi da aka sa gaba ya kamata a mai da hankali musamman matasa ku har da cewa ya fi ma in sun tsoyi sun tsuwa to yaro na da ainihin kwakwalwa mai ɗanyi mu yanzu muna ganewar inda muka rabu wallahi muna gane inda muka rabu duk wanda yake da kurciya wallahi shi na da dama da zai harda kuma harda ita aka karatu wanda baka gane harda karatu ce sai ka tsuwa sai ya zama abinda ka harce nan kana kurciya sai ka nema sai zo amma idan ya zama ka tsuwa ko ka harce bai ta bai zama ta iya shi kai ta haka Allah ta'ala ya karfi wannan darasi da aka soma kuma addu'a ga wanda ya gina wannan masallaci Allah muke roƙo Allah ya sanya zama sa ainihin sarautar jariya Allah ya gafarta masa Allah ya da rahama abinda ya bari baya ayar jikoki Allah sanya musu albarka gani haka zan takaita a nan Allah ta'ala shi mana jagoranci Allah ya sanya wannan zaman da muke zama dalilin shiga mu aljanna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh في شيء معلق هنا هكذا